من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا شابي jama'ar al'akhira shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 25 ga watan 1 shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqadu sahih wallafar babban malami al-sheikh abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim Allah ji kamalin da rahmasa dan uwa a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a hukuncin wanda ya afka a cikin manya-manyan zinubai yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi al-mutaqaddu sahih fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan kudiri da ya kamata kowanne musulmi ya kudirce game da sha'anin sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan babi zai mana bayanin a matsaya ta addinin musulunci game da suwaye sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da wacce irin wanne irin kallo ya kamata kowanne musulmi ya musu ya kuma ya kamata ya ma'amalance su galibi 'yan uwa idan aka yi zancen sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye tunanin mutum yakan koma ne zuwa ga waɗanda suke sukar sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi galibi za ka ji da an yi zancen sahabbai wanda yake fara zuwa ranka galibi shine sai ka ga 'yan shi'a rafi ba masu zagin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kusan 'yan shi'a ba su kaɗai ne waɗanda suka yi zagin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sai dai suna su abin ne fitowa fili shi sa kowa ya fi sanin su amma masu zagin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna da yawa kwarai da gaske daga cikin su akwai khawarij wanda mun ɗan shayin tsokaci zuwa gare su khawarij su ma suna kafarta sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda kuka sani lokacin da aka samu saɓani ɓangaren sayyidina Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu su khawarij gaba ɗaya suka jam'i suka kafarta ɓangaren sayyidina Ali da ɓangaren Muawiya suka ce dukkanin su sun kafarta sun yi ridda saboda haka suna ɗaya daga cikin wanda suke kafarta sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan bayan su akwai nawasib su nawasib al'amari na siyasa ya sa suka afkawa wasu daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi amma suna su ya fi karkata zuwa ga alubaiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi su nasu harin a nan ya fi dira saboda galibinsu masu adawa ne da sayyidina aliyu ɗan abi talib allah ƙara masa yarda to tunda suna adawa da sayyidina ali duk wani wanda yake da alaka da shi wa kamar yadda nake cewa daga cikin waɗannan mutane da suka jarrabi kansu da musiba ta ƙoƙarin tauye sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai nawasib su nawasib su ne masu adawa da iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda duk wata falalata su da martaba da kima da Allah madaukakin sarki ba su suna kokari su ga sun tauye waɗannan su ake cewa nawasib kun ga su ma ba 'yan shi'a ba ne amma suna sukar wasu daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don su iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan kasancewarsu masu habbai suna da ɗoriyar falala da daraja ta kasancewarsu makusanta na annabi sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa daga cikinsu akwai waɗanda kuma aka yi musu barbarar tunani irin na turawan yamma ko kuma akwai turawan da ake ce musu ‘yanci ranar addini’ waɗanda kawai zuwa suke su karanci addinin musulunci domin su yi addinin musulunci illa to suna nan da dama za su karanci addinin musulunci fiye da yadda kake tsammani duk wani loko da sako na addinin musulunci ya san shi su karanci larabci yadda ya kamata su karanci alkur'ani da hadisi ba sun yi wannan bane don komai don sai su rinka shiga cikin alkur'anin suna ƙoƙarin haifar da wasu shubuhohi a cikin alkur'anin da hadisi to daga cikinsu suna ƙoƙari su rinka sukar sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda babban dalilin su shine idan ka su idan ka soki sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai condemning din mafi yawa daga cikin su to duk addinin ka lalata shi dan addinin gaba daya ta hanyar waye zo mana ta hanyar su to idan ka lalata su ina addinin yake babu zaka ga sun fi zabar mafiya tsada daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wanda suka fi rawaito mana addinin gaba daya sai su condemning ɗinsu su ma suna nan suna ɗaya daga cikin masu sukar sabai wanda kuma abin mamaki da abin haushi yan uwa shine wasu daga cikin musulmi suna ɗaukar irin wannan aƙidar tasu kuma su shigo da ita cikin addinin musulunci da sunan musulunci shine ƙoƙarin sukar sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da fikira ko tunani irin na waɗancan mutane kamar yadda abu ne da yake sananne yanzu a garin nan ko ya san abin da yake faruwa akwai masu irin wannan da'awar wanda duk sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafiya yawancin su wasu ma an ce babu su gaba ɗaya ƙarya ne ba a yi su ba gaba ɗaya kowanne ɗaya daga cikin sabai duk girman sahabi duk matsayinsa za a iya ambaton sunansa a zage shi ko a ci masa mutunci ko a ɓata sunansa ko a mai duk abin da ake masa na rashin kyautawa to kusan irin waɗannan nau'i na ƙarshe ‘yan uwa musamman waɗanda suke danganta kansu da addinin musulunci sun fi mana haɗari sama da ‘yan shi'a don galibi musulmi za ka ga ‘yan uwa ‘yan shi'a su al'amuransa a fili yake kusan kowa da kacewa ɗan shi'a ne gudunsa yake to amma su irin waɗancan mutane jemagu ne da rigar addinin musulunci da riga wani ɓangare na addini to amma kuma addinin gaba ɗaya suke rusawa sun rusa alƙur'ani sun rusa hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun rusa manya-manyan malamai duk wani abin da ka sani na addinin musulunci wanda da shi musulmi ke tutiyar an rusa shi to sai ka ga kamar wani sabon addinin musulunci ne suke ƙoƙari su su na sha'ashi da kansu su suke ƙoƙari su fito da shi su ce ga yadda za a addinin musulunci amma sun ce sabbai makareta ne sun jingina wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mugayen abubuwa kamar yadda kuna ji yanzu a garin yadda ake zagin Anas dan Malik za a ce wani makaryaci wa shi Anas subhanallah sayyidina Abubakar Siddiq an gaya masa duk maganganun da ake so sayyidina Umar an ce baya yakin arna sai dai zo rinka kashe musulmi an ce da an yi abu sai sayyidina Umar ya ce ai ku bar ya rasulullah bani na kashe shi bani ne masa kaza amma a wajen yaki ba abin da yake sayyidina Usman an ce lokacin sa talakawa sun shiga wahala masu kuɗi kuma sun ƙara kuɗi baya adalci baya kaza da wani sabi da ka sani mai martaba su zubairu su tsalha wannan al'asharatul mubashiruna bil janna din wanda annabi ya ce ɗan aljanna ne tun suna duniya amma an yi makon demin din su an ce ba mutanen kirki bane sannan alqur'anin ma da yake gaban ka kake karantawa shi kansa masu irin wannan da'awar sun ce ba alqur'ani ne da yake cikakke mai kyau ba har shi malamin nasu yana cewa wallahi yanzu da zai samu alƙur'ani abdullahi dan mas'ud kofi ɗinsa da wannan wanda muke karantawa ya ajiye shi kaga me wannan yake nuna wannan akwai mai a cikinsa kenan akwai na ƙasu wallahi tallahi abin da ya faɗa kenan da zai samu kofin alƙur'anin abdullahi dan mas'ud wannan da muke karantawa a rafimul usmani ɗin nan wallahi da ajiye shi zai to kaga wannan addinin gaba ɗaya ake so a lalata sannan manya-manyan malaman addinin musulunci su bukhari da muslim da turmizi da abu dawud har sai imam malik duk an yi condemn din su an ce hadisan bukhari duka shara ne da bola kawai mafi karfin madogara ga musulmi in ka dauki alqur'ani sai me sai bukhari hadisan ma kuma sai bukhari da muslim to an ce bukhari da muslim makaryata ne makaryata ne shara da bola suka tattara suka jingina wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai a ɗauko hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga inda hadisin ya nufa ga ma'anar da yake nunawa sai a ɗauke shi sai a yamma da shi a canza masa ma'ana sai a kawo abin da kwata-kwata hadisin la ya dulle ilai baya nuna shi kwata-kwata za ku ga wasu maganganun cin mutunci ne wa addinin musulunci hatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi taɓa mutuncinsa ne daga ciki akwai wani hadisi da shi malamin nasu ya kawo yake cewa wai wata mata ta zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wai yana so ya ce wai hadisin wai bukhari ne ya kawo shi bukhari makarfin yawa annabi ƙarya wai wata mata ta zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wai ta wa annabi kwarkwasa a gabansa wata ce ya rasulullahi ko kana sona ne ko kana sona sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wai daga dai ƙarshe wai ya tashi je haɗu da ita a ɗaya daga cikin hanyoyin garin makka ko garin madina wai biya mata buƙatarta yadda ka ji ɗin nan wallahi tallahi haka ya faɗa ba ni kaɗai na ji da yawa daga cikin su daga cikin kusan ji kilif ɗin yanan yana yawo to kaga wannan ai mutum musulmi ma mutum musulmi ma a ce yana kawo irin wannan a cikin zuciyarsa anya anya tunanin mutum mai kyau ne kuwa game da annabi kai aka ce maka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙarshen girma da tsarki ba kenan ƙarshen daraja da kima da mutunci kenan ka rinka kawo irin wannan abin ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wai da sunan wai korewa annabi kake dauda saboda Allah wai ka ce wa Bukhari ne rawaito wannan Bukhari fa Imam al-Bukhari Muhammad bin Isma'il wai ka ce shi rawaito wannan a cikin littafin sa wallahi duk hadisan duniya babu inda zaka je ka samu wannan wallahi yadda hadisin yake daban shi kuma yadda ya fassara sa daban to wallahi ƴan uwa irin wannan aqida da ta shigo mana garin Kano take ta yawo a Najeriya kuma abin da zai ba ku mamaki shine matasan mu da dama da yawa suna sana bin wannan aqidar wallahi da yawa da yawa shi sa akwai bala'i da masifa mai girma da suka tunkaro mu irin wannan abubuwan dole ne wajibi ne a magana akan su a ji hankalin mutane akan su kowa ya yi kafa-kafa addinin nan da muke bi ya fi komai tsada a wajenmu idan ka rasa shi wallahi gwanda ka rasa komai da ka rasa shi gwanda a kashe ka ɗauranka da addininka da imaninka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da a sa maka irin waccan muguwar aƙida kuma kullum za ku ji sai ya kawo abu sai ya ce wai an kasa ba shi dalili ko an kasa ba shi hujja duk magana da zai kawo wallahi sai an kawo masa hujja da dalili an ba shi amsa akan abin da ya tambaya akai to amma saboda galibi mutane galibi wanda suke wanda ya zo tattara a gabansa ba karatu suke ba sa bibiyar abubuwan da sauransu sai ku ga abin da ya faɗa kaɗai shi suke ɗauka a matsayin karatu wanda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ɓatar babu yadda za ka yi da shi muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana shari'a shi sa ƴan uwa dole kowane ɗaya daga cikin mai la'akari da kansa da kuma ɗansa da wanda yake kulawa da shi ina yake zuwa ɗauka karatu idan ba kai wasa ba kana nan kana nan a gidanka zaka ji an fara zagin sayyidina Abubakar da Umar wallahi kamar yadda zaka ji an ce Bukharin banza ka wai wallahi haka zaka zaka fara zagin Bukhari Bukhari bola ne Bukhari shara ne sahih Bukhari fa da su Muslim har Imam Malik ta ake malukun da muke tutiya da shi ce malukun me malukun me haka za ku ji to ƴan waɗannan mutane idan aka lalata su an faɗi wannan akan alƙur'ani an faɗi wannan akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sahabban da suka kawo addinin an faɗi wannan na ƙasa da su an faɗa ƴan uwa wa ya rage mana babu fa addinin kenan ba kaga wannan addini ne tun daga tushe can ƙasa ake kokari a bubbuge shi wallahi a lalata shi da sunan kuma addini da sunan wai kare martaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa mu sani cewa waɗannan wannan abubuwan da ake kawa wallahi aqida ce ta arnan baya Yahudawa da suka shiga addinin musulunci suka yi rubuce-rubuce akan addinin musulunci don su ɓata addinin musulunci ita ce aka ɗauko ake kawo shi cikin addinin musulunci da suna addini kuma rubutu ne na Yahudawa da suka yi don su ɓata addinin musulunci irin su ake kawo wallahi wa rabbil ka'aba to dole ne mu taka tsantsan yawa irin wannan maganganun dole ne a yi domin mutane su san abin da ke faruwa a garin da sauransu galibi ni na fi so idan zan yi magana ne magana akan siffa jami'a gaba ɗaya da kowa zai shiga ciki ban fiye so ne magana akan wani shakhsul mu'ayyan ba wani mutum shi shi kadai amma irin wannan dole ne a magana akan sa yan uwa saboda kowa ya san halin da ake ciki kowa ya san a yadda zai mu'amalanci irin waɗannan aƙidu idan ya san su don wasu da yawa daga cikin yanzu wannan magana da ake ba bai ma san ana yi ba wallahi wani bai ma san ana yi ba duk abin da ake ta faruwa ana ta ciwo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutunci abubuwa ba ba za su faɗi fa ba za su faɗi ba wallahi wasu abubuwa duk bakin da yake da tsarki da mutunci bai kamata abu wannan maganganun su rinka fitowa daga wannan bakin ba sai dai kawai ishara zuwa gare su amma idan kai kaje kaje zaka ji saboda haka Allah madaukakin sarki ya samu dace ƴan uwa Allah madaukakin sarki kuma irin waɗannan abubuwan da suka shigo Allah madaukakin sarki mana maganin su dadin ta da irin wannan abubuwan ƴan uwa za ku ga duk abu ne da a baya suna faruwa amma abu ne da komai zai yayin sa ya gama idan irin waɗannan abubuwan sun za ku ga sun tashi fu kamar kun fakogi ne nan da wani lokaci kuma sai ka neme su ka rasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa da manyan malaman da suka bani aiki su za su cigaba da wanzuwa har Allah ya tashi kiyamarsa addinin sa shi zai cigaba da tabbata har Allah ya tashi kiyamarsa wallahi babu wata bakuwar aqida mummuna da ta zo ta tasiri ta shafa waɗannan abubuwa duk an yi irin abubuwan a baya an gama duka wasu sun zo sun yi waɗannan wanda sun fonan tasiri ba an yi an gama Allah ya sa mu dace ƴan uwa malai cewa min aqaidi ahli sunnati wal jamaa daga cikin aqidoji na ahli sunna wal jamaa محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والتربي عنهم ما ليس daga cikin aqidun ahlus sunnati wal jamaa shine san an sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da jibintar su da kuma nema musu yarda duk lokacin da aka ambaci ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka ce radiyallahu anhu Allah yarda da shi me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi shi sa ka'ida ce ta ahlus sunna wal jamaa zaka ga duk lokacin da aka ambaci sunan sahabi sai su ce radiyallahu anhu me dalili saboda Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗa ya ce shi ya yarda da su sannan su ma kuma sun yarda da shi shi isa idan kana bada labari zaka iya faɗa kai tsaye ka ce sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya yarda da su idan ka ce radiyallahu anhu zai iya ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai Allah ya yarda da su addu'a kake musu ko kuma Allah ya yarda da su to idan ba sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wanda ka isa ka ce Allah ya yarda da su ina fata an fahimta idan ka ce Allah ya yarda da wani wa ya gaya maka ina fata an fahimta amma sabai fa Allah madaukakin sarki da kansa ya ce ya yarda da su shi kaga in ka faɗa baka mai ba baka ƙarya ba ina fata an fahimta amma duk wanda ba sabai ba tun daga kan tabi'ai zuwa ƙasa idan yaro sai dai ka ce masa rahimahullahu Allah ya masa rahama idan kuma da ransa sai ka masa addu'a ka ce hafizahullahu kamar yadda malamai suke yi Allah ya kiyaye shi ina fata an fahimta to wannan ɗaya daga cikin haƙƙin sabai akan mu kenan dole ne ka ji kana son sa a cikin ranka sannan ka ji kana jibintan al'amarin sa kana kuma nema masa yarda don lokacin da aka ambace su wal istighfari lahum da kuma nema musu gafara nema musu gafara kamar yadda ayar da zamu zo mu karanta a gaba za ta yi mana bayani ɗaya daga cikin haƙƙin su da yake kanmu shine nema musu gafara lokaci zuwa lokaci ko doshe ka rinka nema musu gafara Allah madaukakin sarki musu gafara wasanau alaihim da kuma kyakkyawan ambato akan su duk lokacin da zaka ambace su ya kasance ka ambace su da kyakkyawan ambato duk abin da ya fara tsakanin su na rashin jituwa tsakanin wane da wane na rashin fahimta tsakanin wane da wane duk wannan Allah madaukakin sarki ya tattara ya ce ya fi musu ya ba su aljanna ina fata an fahimta kamar yadda ayoyin da zamu karanta a gaba gashi nan da hadisi za su su bayyana mana haka Allah ya ce ya yafe musu Allah ya ce ya gafarta musu to kai kuma sai ka zo ka ce a a lalle ba za ta yi ba lalle ba ka yadda ba Allah bai gafarta musu ba Allah bai yafe musu ba sai an musu azaba da wani da wani da wani kadai aka gafarta sai sai a ware mutum hudu shi sa wani sai ya tambaya ce wai irin nasoshin nan da zamu karanta da sauransu wai waɗanda suke zagin saba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba san shi ba san su bane wallahi duk sun sani amma me matsalar shine su suna gani duk inda aka ce sahabbai to wasu yan tsirari ake nufi wasu mutum bakwai ne ko mutum sha biyar ko mutum ishirin kawai ko mutum kaza duk sauran ba sa ciki duk sauran sun kafarta duk sauran sun yi ridda duk sauran sun yi kaza to ko ma dai menene tilka ummatun qad khalat al'umma ce da ta riga ta wuce su abin da suka aikata Allah madaukakin sarki akan su zai musu sakamako kai kuma da kake rayuwa a wannan lokaci akan naka Allah madaukakin sarki zai maka sakamako me ya shafe ka da abin da ya shafe su ka ji da naka mana me yasa zaka shagaltu wajen kwakulo aibin waɗanda suka riga suka mutu me hakan zai amfane ka addinin ka ko a rayuwarka yanzu kai aibubbuka dubu nawa ne a jikinka me yasa ba zaka shagalta da naka ba da wanda yake zamaninka ka gyara naka wanda yake zamaninka mai nasiya duk ku taru ku gyara a zauna lafiya wannan ba yafi ba amma su sun riga sun mutu yanzu ma idan ka ga kulo ka ce sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ya abin da ba daidai ba to ya zai a gyara dan uwa ina fata an fahimta yanzu sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman sun taru sun kwace wa sayyidina Ali halifanci da annabi ya masa wasiya yace shine wasiyinsa ka yadda da haka to yanzu ya zai a gyara ina fata an fahimta sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda gaba daya dukkanin su akwai wanda yake raye to yanzu idan ka ce wani ya zalunci wani wani yayi kaza yanzu ta ya za in ka ce masa yanzu za a gyara abu eh babu yadda za a gyaru to yanzu ya za a yi kenan to ai sun yi ba daidai ba sun saba Allah sun keta wasiyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce dukkanin sayan aljanna ne tun suna duniya Allah ya yafe musu kenan to me ya rage maka na magana kuma akai ba sai ka zama kin kai shiru ba to me amma menene aka mai da zagin su addini ci musu mutunci a matsayin wani abu da ake neman kusanci da Allah madaukakin sarki da shi saboda Allah ya ku an banda rudi irin na shedan lalle ya uwa duk wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi to babu wanda ya sai shirye da shi wallahi yan uwa abu ne da zaka rika ganin sa a fili ta za a ce yanzu ko sarkin garinku ba sahabbai ba ko sarkin garinku kamar yadda zagin sa addini dan Allah dan uwa wannan wannan abu ne da ya dace kamar yadda zagin sa addini ko sarkin garinku bare sahabbai malai ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajiruna min al-muhajirina marigaya na farko daga cikin muhajirai su ne waɗanda suka riga shiga addinin musulunci duk addini yana da zafi zafinsa suka shiga addini daga cikin muhajirai wal ansari da kuma waɗanda suka taimaka musu daga cikin mutanen madina wallazina taba'uhum bi ihsanin da kuma wanda suka bibiye su da kyautatawa sai Allah madaukakin sarki ce radiyallahu anhum Allah madaukakin sarki shi ya yarda da su gaba ɗayan su anhum yace dukkanin su warabu anhu su ma kuma sun yarda da Allah maɗaukakin sarki sai ce wa addalahum ya tanadan musu jannati wannan fa labari ne Allah yake ba mu ina fatan fahimta yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya tanadan musu jannatin aljannatai tajari tahta hal anharu wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin gidajensu khalidina fiha abadan suna masu dawama har abada a cikin aljanna su waye waɗannan yan uwa yanzu sayyidina abubakar baya ciki sayyidina umar baya ciki sayyidina usman fa anas dan malik fa wato shi anas dan malik fa cewa akai ma gaba ɗaya ma an yi na fayin shakhsiyarsa shi wannan mutum fa cewa yake anas dan malik ma gaba ɗaya babu shi wai in an isa ma a tabbatar masa da anas dan malik ma sahabi ne wallahi wai an kawo wani hadisi da wai wani makareci anas zai faɗa ka duba dan Allah irin wannan magana yanzu ko baban mutum ya ya kamata a ga masa irin wannan magana wani makareci ana saboda Allah akwai ladabi a wannan magana yan uwa akwai ladabi mutumin da aka ce yayi zamani wancan lokacin saboda Allah wani irin addini ne wannan yan uwa wai kuma abin mamaki a samu wasu mutane da suke goyen bayan irin wannan suna ihu suna kabbara idan an faɗi irin wannan maganar yan uwa saboda Allah su Jabir dan Abdullahi duk suna cikin waɗannan wannan gafarar da Allah madaukakin sarki Allah ya ce ya ba su aljanna Allah maɗaukakin sarki ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma sai malai ce faradiyallahu ta'ala anis sabiqina min ghairi ishtirati ihsanihim Allah maɗaukakin sarki ya bada labarin cewa ya yarda da marigaya na farko magabata na farko su ne mutanen makka muhajirai ba tare da sharaɗin kyautatawa ba kawai ya ce ya yarda da su walam yarda an tabi'ina amma bai ce ya yarda da wanda suka biyo bayan su ba illa ayyattaba'uhum bi ihsani sai sun bibiye su da kyautatawa da tun daga kan tabi'i har zuwa kanmu babu wanda Allah madaukakin sarki ya ba lamunin ya yarda da shi sai idan ya kyautata amma su kai tsaye kawai Allah ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirin sai ce wal ansari sai ce be wallazina taba'uhum bi ihsani su an kawo sharadin bi ihsani babu daga kan tabi'ai zuwa kanmu mu ne aka mana sharɗin sai mun kyautata amma su kawai Allah madaukakin sarki sai ya yafe musu saboda bai ishe su falala da daraja ba ƴan uwa su zauna da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ne abokan sa fa su ne surukansa su ne abokan kasuwancin sa da su yake kwanciya da su yake tashi idan ya buɗe da su zai gani komai su suka taimake shi duk addinin nan ta dalilin sa ya zo gare mu wanda bai ishe su falala ba kai zamani kadai ma da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa wanda bai ishe ka falala ba a ce kullum in ka fito annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kake kwalli ɗan uwa shi kake gani wani irin jin daɗi ne ɗan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace karshen duniya al'umma za su zo waɗanda za su zo za su so su ganni da duk abin da suka mallaka za su bada dukiyar su da ƴaƴan su da komai kawai don su ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwa babu babu wanda zai yi wannan a cikin mai yanzu idan aka ce mutum zai ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me ba za ka bayar ba wallahi duk abin da muka mallaka za mu ba da shi to amma fa su kullun tare suke da shi kuma sun yi imani da shi sun taimake shi sun ba da ransu an kashe wasu an raunata wasu duke wasu ta tafi saboda shi don su ba shi kariya su ne waɗannan waɗannan kaɗai aishe su falala to shi sa kai tsaye Allah maɗaukan sarki ya masu gafara kuma ya yarda da su babu sharaɗin sai sun kyautata amma kaga duk wanda ba su sai aka ce sai ya bibi bayan su da me da kyautatawa فقال تعالى الله مدوكين سركي ce laqad radiyallahu anil mu'minina haqiqa tabbas Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai iz yubayunaka tahta ash-shajarati yayin da suke maka mubaya'a a karkashin bishiya Allah ya ce fa alima ma fi qulubihim ku kallo wannan kalma ya uwa ku kallo wannan jumlar da kyau fa alima ma fi qulubihim sai Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu kafin ya yarda da su sai da ya san me abin da ke cikin zuciyarsu yanzu Allah zai yarda da zuciya wanda ya san akwai ki ko munafunci na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kansa ƴan uwa kun san abin da ya sa wannan ayat ta sauka aiki ne na umara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito zai tafi shi da sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu a shekara ta shida bayan hijira aikin umara kawai ya fito lokacin da ya zo daidai inda ake cewa hudaybiya ita hudaybiya din wata rijiya ce ya zo daidai nan bai karasa garin makka ba sai na mutanen makka suka ji labari ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya to zai shigo garin makka nan da nan sai suka haɗa rundunar yaƙi cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai isa ya shigo garin makka ba to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yada zango a wannan waje na hudaybiya saboda haka a sai yake neman wanda zai tura garin makka aje a gaya musu ba fa yaƙi ya fito da shi ba ya zo ne umara ya koma abinsa saboda ka sai kira sayyidina umar dan khattabi yace ka je ka gaya musu cewa ya umar na fito ne dan ne umara ba dan ne yaƙi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har hada ya yi kusan guda saba'in saboda ka sai umar ya ce ya rasulallah ina da hanzari annabi ya ce mai hanzarin kai ce ya rasulallah mutanen nan ka san tsananin adawa ta da su na yaƙe su kuma na fi musu fito na fito sannan a garin maka yanzu bayan da wani dangi da za su iya bani kariya idan na shiga ina shiga gama ya su da ni sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce gaskiya ne ya umar ya ce sai sai na umar ce ya rasu amma ba na nuna maka wani mutum da yake ya fi ni kima da mutunci da daraja a wajensu ba kuma sannan akwai danginsa a garin maka wanda za su ba shi kariya babu wanda zai sai ya taɓa shi annabi ya ce ya ce shine sayyidina usman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace haka ne ina sayyidina Usman ta shiga je kai musu wannan bayanin sayyidina Usman ya tashi ya tafi garin Makka da ya je suka ganshi a ɗaya daga cikin Quraysha yana ganin shi tun daga garin tun daga wajen Makka ya bashi kariya ya shigo da shi garin Makka ya je ya samu manya-manyan Qurayshawa su Abu Sufyan da sauransu shine shugaban garin Makka a lokacin ya bashi labari cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya turo shi ya bashi ya basu labarin cewa ya zo ne aikin umara ba yaki ko faɗa ba saboda haka ƙurashawan maka suka ce sun ji amma dai ba su yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo ba sannan suka ce da su yadda usman kai mutumin kirki ne kuma mana girma ka in ka gara ma ga ka'aba nan ka je kai dawafi sai sai na usman ya ce a ai babu yadda za a ne dawafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na hudaybiya a zaune idan kuka ga dawafi sai dawafi sai annabi ya fara suka ce to wannan dai sannan kuma sai suka rike sayyidina usman suka hana shi fita to wannan ne sai kai labari wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun sai da jita-jita take da saurin yaduwa cewa gashi can fa an kashe sayyidina Usman to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ai wannan cin amana ba za ta yi ba ina sahabbai gaba ɗaya ku zo ku yi mu baya akan za mu tsaya wajen ɗaukar fansan sayyidina Usman abin da aka yi masa to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo su hannu suka rinka zuwa ɗaya bayan ɗaya su ne masa mubaya'a kowa ya zo baya akan sai dai a mutu sai dai a mutu babu gudu ba ja da baya sai an karbo fansan sayyidina Usman abin da suka yi masa to shine wannan mubayar idh yubayunaka tahta ash-shajara dukkanin su mutum 1400 nan sai da suka zo suka yi mubaya banda wani mutum daya shi kuma shararre ne wajen munafinci kowa ya san shi a wajen munafinci shine al-jadd bin qais sunansa kenan jadd bin qais wani shararren munafiki ne yaje bayan raƙuma sai na kuya shi kadai ne amma kowa yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya to a wannan wajen haka abin ya faru sabai suna zaune a wani wajen sai ruwa ya yanke suka nemi ruwa suka rasa ita wannan rijiya ta hudaybiya lokacin da sabai suka je akwai ruwa dan kada amma kanka ce mai sun gama da ita babu saboda suna da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa aka masa ruwa yayi alola da ruwan ya ebo wani bangare ya kuskure bakin sa ya zuba a cikin addu'a ya zuba a cikin rijiyar kankace mai sai ruwa ya bulbulu duka sai da suka sha suka shayar da dabbobinsu kuma suka tafi suka bar ruwan tsindin a ciki sallallahu alaihi wasallam to bayan an yi wannan mubaya ne kuma sai labari ya dawo cewa wancan labari da aka yada cewa an kashe sayyidina Usman ba gaskiya bane yana da ransa to su kuma da suka ji labarin cewa ai ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi shiri an masa mubaya'a za a zo a kwafsa sai suka sako sayyidina Usman bayan an riga an yi mubayar to daga nan kuma shine sai suka turo wani mutum da ake ce masa Suhail ibn amru akan a zo a yi sulhu shi ne aka zo aka gabatar da sulhu akan ga abin da ya kamata a rubuta ne yarjejeniya tsakanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ƙurayshawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ce sayyidina ali yayi rubutu akan duk abin da aka yarjejeniya akan sa aka rubuta cewa wannan shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da ƙurayshawa akan sa na farko abin da sayyidina ali ya rubuta shi ne haza ma salaha muhammadun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƙwaraishan wannan shi ne abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sulhu da ƙwaraishawa a kansa shi wannan sahil ɗin zai ce a'a ai wannan rubutu bai yi ba don me za a rubuta rasulullah in muka yadda manzon Allah ne abu ya mai yaƙe shi ba saboda haka a rubuta wannan shi ne abinda muhammadu ɗan abdullahi ina ba ta an fahimta ya sulhu da ƙwaraishawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da sayyidina ali goge ka rubuta abin da suke so sayyidina ali ce shi ba zai iya goge rasulullahi da hannunsa ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karba da hannunsa mai albarka ya goge aka rubuta wancan ya ce sannan aka ci gaba da tattauna akan abin da ya shafi sulhun daga cikin abin da aka tattauna a sulhun cewa lalle wannan shekara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai dai ya koma gida ba umara annabi ya ce ya yadda amma sun amince sun yadda shekara mai zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo ya umara babu wanda zai hana shi annabi ce ya amince sannan suka ce dukkanin mutumin da ya kwato daga wajen ƙuraishawa ya dawo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi garin madina ya hijira to lalle annabi zai dawo musu da shi an fahimta kuwa annabi ce ya yadda sannan kuma suka ce duk mutumin da ya kwato daga daga wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo wajen su annabi sai dai rabu da shi annabi ya ce ya yadda ba matsala sai yadda umar hankalin sai ta ce ya ce ya rasulullah dan me zamu rinka karɓar kaskanci ba mu ne akan gaskiya bai ce mu ne to wannan ai rainin hankali ne dan me zamu karɓa kaskanci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kai shuru ya umar ni manzon Allah ne wahi ake mu sallallahu alaihi wasallam ya je sai masa yadda abubakar ce ya abubakar wai wannan abin da annabi yake kai addinin da muke kai ba gaskiya bane yace gaskiya ne ce to dan me zamu karɓar karɓar irin wannan kaskancin kun sa a cikin mutane dole sai a rinka samun irin su Umar dole ne sanan za a zauna lafiya mutane masu dan zafi zafi haka kwarai da gaske yace a'a ka bar shi manzon Allah ne ya sa abin da baka sani ba sai da Umar ya koma gefe ba babu yadda zai ana cikin wannan sulhu yan uwa sai ga wani mutum da ake ce masa Abu Jandal ya kwato kansa da kyar daga wajen mutanen Makka suna ta gana masa azaba ya gudu wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai gashi tsalm a Hudaybiya yana zuwa ya Rasulullahi gani na kwato kaina daga wajen su ka ce ce ni ya rasulallah sai wancan mutum sai ce ya rasulallah ya rasulallah to wannan wannan ya Muhammad wannan da shi zamu fara yanzu zaka bani in kumar da shi annabi ya ce to je ka kun ga cika alƙawari irin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka kwato kanka da kyar an kawo ka kawo kanka kuma a ce ka koma ya rasulallah kwato kaina ne da kyar na sha'iti ko ya za a yi alƙawari ake sai ka je haka aka ba shi aka tabbata shi to da yake shi ma ya san ta kan abin da ya samu ya ƙara kwatuwa sai ya ƙi koma garin madina sai ya zo ya kafa sansani a tsakanin Makka da Madina duk wani mutum Makka da zai wuce sai ya tare shi ya kwace masa kaya ya ka kashe shi haka ya rinka har sai da suka zo aka zo aka yi sulu aka ce to ya koma an yadda an yadda to wannan sulhun da aka yi na Hudaybiya ƴan uwa mutum dubu ɗaya da ɗari hudu duka sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata ba fa iyakacin su kaɗai ne sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mutum dubu ɗaya da ɗari hudun nan dukkanin su Allah maɗaukakin sarki ce laƙad tabbas haƙiƙa wallahi radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai idh yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suke yi maka mubaya a ƙarƙashin bishiyar nan wata bishiyar magariya ce inda aka yi mubaya a ƙarƙashin ta Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa na imani da san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ƙwarin bashi kariya ba munafinci a tattare da zuciyarsu duk wanda ya wannan mubayar gaba daya babu munafiki a cikin su mutum 1400 dukkanin su duk wannan sabon da kake ji suna cikin su Abubakar Umar Uthman da baya nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dau hannunsa na hagu yace wannan mubaya a madadin sayyidina Usman sai ya aji to shine sai malam yake cewa wa man radiyallahu anhu wanda duk Allah ya yarda da shi lam yaskhat alaihi abadan Allah ba zai taɓa fushi da shi ba Allah ya ce ya yarda da kai kuma daga baya zuwa ya fasa wannan za ta yi ko a mutane abinda ake cewa kyan dattijo magana daya idan ya magana ya tsaya a kanta in dai ba kuskure ba ce to bari kuma mahalicci gaba daya to Allah ba da labari cewa ya yarda da su ta zai Allah yarda da kai kuma daga baya zo ya fasa to dukkanin suna ciki Allah ya yarda da su saboda Allah saboda Allah ya uwa kawai sai a sai a karni karni na karshe yanzu karni na na sha hudu da muke rayuwa a cikin su kawai sai a samu wani mutum ya rinka zagin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi duk wannan falar da Allah ya ba su ya kore ta kuma a cewa manya da saboda Allah wani irin tani ne da mu wannan wannan aya ce ba da Allah ya sauka ya sauka tun annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana rayu mala yace wasabata fil hadisi sahihi shi sai ya tabbata a cikin hadisi ingantacce annahu sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yadkhulun nara ba zai taba shiga wuta ba ahadun baya a tahta shajara duk wanda yayi wannan mubaya karkashin bishiya yayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya babu shi ba shiga wuta yan uwa idan mutum bai shiga wuta ba ina zai shiga mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ina maimaita mana ba su kaɗai ba ne sahabai amma ko mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ba adadi ba ne mai yawa duk wannan manya manyan sahabban da kake jidi suna ciki to ta za a ce saboda Allah yan uwa duk wannan lugudan rahama da gafara da Allah madaukakin sarki ba su a ce kawai da ƙarshe mutum ya zo ya ce shi bai yadda ba kuma wasu sai yadda da shi har wani yana cewa wai da a ce sayyidina Ali zai gaya masa cewa sai da abubakar ba musulmi ba ne wallahi ba zai ƙara kallonsa a matsayin musulmi ba Allah ya ce ya bashi aljanna annabi ya tabbatar masa da aljanna amma wai ka ce wai da wani zai ce maka ba musulmi bane ba za a ƙara to ina wata magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare cewa dan aljanna ne ka taba gani kafir ya shiga wuta ne ya shiga aljanna yan uwa ko da mutum bashi da karatu ya rinka auna abubuwa da hankalinsa mana ko da mutum bashi da karatu ya rinka auna abubuwa da hankalinsa hankali ma ai wani ma'auni ne da Allah maɗaukakin sarki baka dan ka rika tantance tsakanin ƙarya da gaskiya dan wa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace anan zamu dakata saboda lokaci ya riga muqaddima ta cinye mana lokaci insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kama zamu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله